الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا درع الحميد درع وتر ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba karatunmu da muka tsaya a kai mun tsaya a darasi na hamsin da takwas shafi na ɗari da ashirin za mu tashi darasi na hamsin da tara باب ما يقول إذا نزل به كرب أو شدة a wannan masallaci mai albarka na masu sassin talabiya da ke unguwar ganda albasa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu malai ce babun ma ya kulu idan nazala bihi karbu babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan wani wato wani damuwa ta same shi aw shiddatin ko tsanani hadisi mai lamba ta ɗari uku da arba'in da ɗaya ke na na da arba'in da ɗaya ta ji babu ma ya kone idan asabahu hammun babu da yake magana akan wato wanda yake magana akan idan idan asabahu hammun idan damuwa ta samu mutum au huzunin ko bakin ciki dari ku da arba'in daidai ke قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا الحجبي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد وأول السند وأخبرنا أبو يعلى وسليمان بن الحسن قال إسنادي بدابيري أنا حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شيء ما لم ابن السني yake malamin sa Abu Khalifa ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Al-Hadi Al-Hajjabi shi kuma daga malamin sa Abdul Wahid ibn Ziyad wa hawala sanad wata hanya kenan da ba shi har yau ibn Sunni din ya kuma karbo ta wata hanya ta malamin sa Abu Ya'la da ma mun bari ma'ana wa hawala sanad isnadi wannan isnadin ya tsaya a nan sannan sai sake sabon isnadi ta kan malamin sa Abu Ya'la shi kuma daga malamin sa Sulaiman bin Hassan kala to kun ga yanzu da Abdullahi bin Ziyad da kuma shi wannan Sulaiman bin Al-Hasan gaba ɗaya suka ce haddathana Muhammad bin Al-Hasan duka malamin su biyun duka Muhammad bin Al-Hasan ya kuma hada sa Isnadi da can kowa Isnadin sa daban yanzu kuma an zo a hada gurin wani malami wanda shi ya zama malamin su duka shi kuma shi kuma ya jiyo daga Abdullahi bin Ziyad shi kuma daga malamin sa Abdurrahman bin Ishaq shi ma daga jerin malamin sa Al-Qasim bin Abdurrahman shi ma daga malamin sa Abu Annabi alayhi salatu wassalam shi ne Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ba yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man asabahu hammun duk wanda ya shiga wata damuwa wala damuwa ta samu mutum au hazan ko bakin ciki mun faɗi alhuzur shine bakin cikin da mutum yake a ciki kuma ya jima kamar yadda annabi yaqub yace inna ma ashku basi wa husni ila Allah to shine al-huzn mun yi bayanin al-hammu da al-huzn da al-gham bambancin to shine yace a bari ya kultu yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wannan kalmomin da yake ka dan ja ina ji ka dauka mun biya saboda irin na sama hadisin sama kusan irin sa ne a kasa yace Allahumma inni a'tuka wa ibnu abdi idan ka shiga damuwa ka karanta wannan addu'a ka ce ya Allah ni bawon ka ni dan bawon ka wa bunu amati ka dan baiwa ka fi kabla ce ka ina cikin da mukarka ya Allah ba inda zan je in komo ba je ina karkashin da mukarka na tsiya fi biye di makwarkwadar kai na madiga a hannunka take ya Allah shi ne muka ce jonkin box kenan na dan adam nan madiga ba duk da ba hauki zai je bugun masara da shinkafa ya dora a gurin to amma nan kamar jonkin box ne a gida idan ya lalace ka wuta za ta tsaya kama ba wuce ba ruwan sa kawai komai loda ba ne to sai ce na fiye ke biya ne makwarkwaran kai na tana hannunka ma bin biya hukumu abin da ya zarta a kai na ya Allah hukuncin ka ne ku duba tauhidi ba ke karantarwa ne tauhidi adalin fiye qada'u hukuncin ka akai na ya Allah adalci ne asaluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da kowane irin suna naka dan mai ta bi nafsa wanda ka rada wa kanka aw anzaltahu ya'ni fi kitabi ko ka saukar da shi yana da a cikin littafin ka alqur'ani aw allamtahu ahadan min khalqi ko ka sanar da wani daga cikin bayin ka ya Allah aw ta'tarta bihi bi ilmin ghaibi indak ko kake bada da shi a ilimin gaibu da yake wajen ka ya Allah an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya qur'ani ya zama daudayin zuciyata wa nura basari ka sanya shi ya zama hasken idanuna wa shifa'a sadri Allah ka sanya shi ya zama waraka na kirjina wa shifa'un lima fi sudur wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa jala'a huzri ya Allah ka sanya shi ya yayi wal damuwata wa zahaba hadi ya Allah ka sanya shi ya zama tafiyar bakin ciki na kala sai ce ba ma kala wannan abdul qassu ba wani bawa da zai faɗi wannan addu'a illa abdalahu Allahu azza wa jalla ba sai sai Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya ya canja mar bi huzni dalilin damuwar da ne zai canja mar farahan ya sanya mar farin ciki ba sai sai Allah madaukakin sarki ya sanya mar farin ciki kadu ya rasulullah sabai suka ce ya ma'aikin Allah afala nu'allimu hunna shin ba ma koyar da mutane wannan addu'ar ba wannan garafa ta haka ba ma je mu sanar da mutane ba kana bala annabi yake ku koya musu ba allimu hunna je a koya mutane kaga ni saboda haka koyawa yarka yayarka yar uwarka da take cikin depression wannan shine maganin depression wanda yake cikin damuwa koyawar wannan addu'ar kuma hadisi ne ingantacce saboda haka a karanta a kiyaye a kuma wato kula da ma'anonin ko shakka babu yana maganin damuwa babu ma ya kulu idan nazala bihi karbu babu da yake magana akan addu'a da mutum zai biya idan bakin ciki ya saukar ba auki da to ko na auki tsanani ba da so ba tsammani kawai ya matsu قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن السني yace malaminsa abu abdulrahman imamun nasa'i kenan ya karanta da shi shi kuma ya ji daga malaminsa Qutayba ibn Sa'id shi kuma daga malaminsa Yaqub shi kuma daga Ibn Ajlan malaminsa shi kuma daga Muhammad ibn Ka'ab wannan shine Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi malamin Qur'ani yana karantar da daliban sa ki rubun ya zubo musu suka mutu yana karantar da al-Qur'ani da shi da daliban sai rubun ya zubo duk gaba ɗaya suke shahada cewa wanda gini ya zubo masa ai da adai to kaga zai tashi annabi yace duk wanda ya mutu za a tashi shi akan abin da ya mutu yana yi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi zai tashi yana karanta al-Qur'ani domin yana karantarwa rubin ya zubo shi ne malamin ke cewa duk wanda yake karanta da al-Qur'ani Allah baya wulakanta shi mutuwa girma yake duk malamin al-Qur'ani kuma ga shi nan mun ta ba da misali sai na Usman bin Affan ai muka mutu wace shi kafin ya bar duniya ba sai da ya kwanta baccin rana ya mafarki ina azumi na nabula annabi ya ce jiki yau a gurin ba za ka sha ruwa aka yi ce masa da ya tashi yake gaya wa matarsa da 'ya'yansa gaba ɗaya ya ce ba abin damuwa duk sun damu ya yi alola ya ɗauko ƙur'ani yana biyawa ‘yan tawaye suka hauro suka soke yana cikin suratul baqara shi ne jinin da ya tsatto a daidai ba sai fi ka humulla ba huwa samiul alim daidai wannan gurin shi ne malam mai tafsira yake cewa zahu bi akmadi aqwal walid sujud bihi yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana saboda haka ga Allah ya girmama shi yana karanta alkurani amma a ayar kuma da sannan Allah zai fitar ma da su waɗannan ƴan jawaya Abdullahi bin Abbas malamin alkurani shi ma mun bada misalin da misalai da yawa ba akan ta shi ma kaga mutuwa da yi saboda malamin alkurani ne ta girma yi Allah sai da karrama shi domin haka ko gawarsa a ciwo da ita aka ga wani farin tsuntsu ya shiga ciki kowa ya gani kuma aka duba aka ajiye makara aka duba babu tsuntsuwa ce da aka je rufe shi a cikin kabari su Muhammad ibn al-Anafiya dan sai ta ali su ne za su tashi a cikin kabarin suka ce kowa da yake kewaye a gurin yana makabar da sai da yi murya ana cewa ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kowa ya ji wannan ya ce wannan rai wanda take mai nutsuwa nutsatsiya wanda Allah ya nutsar da ita irji ayi ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji radiyatan kina mai yarda masiyatan abin yarda bari kuli zai ibadi da kuke shiga cikin bayina wani kuli da ta shiga da ba aljanna Abdullahi bin Abbas karrama shi Allah ya yi da wannan saboda haka wannan shine irin girmamawa da Allah madaukakin sarki yake wa waɗanda suka rike alkur'ani hannu biyu an yi mala hasan shekara ɗaya da rabi kenan ko ma shekara biyu wani haka na kofar nasara mubi kaga bai da lafiya tsoho ne ba kawo ne amma bai da aiki kullum kaje kawai alarmomi ne suke zama a gabansa yana tasbiya kullum da Allah bai da lafiya yana kwance a kan garin zama tilawaye da zai mutu ce sa koyi su ce da ya mutu a haka mala hasan shekara ɗaya da rabi mala hasan nan nan mutu eh wani ya zama kawo ne ba shi da aiki cikin na karatu alkur'ani mujahid ibn jabal sallah yake mujahid da yake tafsiri dalibin ibn abbas wanda yake tafsiri da uku daga fatiha zuwa nasin ya gaba kuma dawowa a gaban ibn abbas sai da ya karanta tafsiri da uku a gaban sa yana sallah shi ma ya yi dogon karatu ya tafi ruku'i ya dago ya tafi sujjada ya dago daga sujjada yana koma ji daga shi aka yi yana sujjada ma ta sajidan lillah saboda haka Qur'ani yana da wannan baiwar yana da ita to shi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi shi ma Allah ya ba wannan baiwar malamin al-Qur'ani daga malamin sa Abdullah bin al-Hajj shi ma daga malamin sa Abdullah bin Ja'far dan gidan Ja'far bin Abi Talib wanda muka ce karimi ne kyauta yana cikin matasa lokacin da yaro da zan da baban sa ya mutu aka yi masa shahada a yakin mota to shi ne ake cewa in aka ce mutum karimi shi ne wanda yake ba da abin da ba ma yi masa aikinsa ba shi ne karimi ko kuma ya ninka abin da aka yi na kwadago dubu ɗaya za a baka ce baka biya ya baka ɗayan ka yace to ga wannan kuma ka je kai wani abu da ita lallai kai abin kirki kai kaza shi ne karam ko bayan biya kawai ke da ka na zuwa ya kai ɗauko kaya ko da ya sa su a baka ko ai ma wata kyauta da ba kai aiki da ba wannan shine karam ana sai ba karimi a gari wata ran yana cikin tafiya mata biyi ne zai yi tafiya kawai sai ya da zango a wata gona yace wa tutun da magabata a da gona da ba baka da ba matsala dan ka zo kaya da zango har idan ka yi sha'awar wani abu kaɗan ci iya na cibi a gurin magabata duk wannan ba wani abu ne saboda hadisin bukari da annabi yace duk babu wanda zai shuka wani abu shukawa ko abin dasawa tsuntsaye su ko mutane ko dabbobi ba ce sai Allah ya ba ki ladan sadaka to suna yi matan a ci kawai da a kasar Hausa ma haka ake yi in ka je wucewa za a baka na cibe ka ɗiba ka ci ba za a gona ko lambu da aka koma satan musu abu hushi ne suka suke halawa amma ka'ida abin da zaka ci na ci in dai mangwaro ya ko daga waje kace da tsaye kaci ko an ya Allah ya zaba ne ba ba ce ba eh domin wannan kaci ne da dadi ba kai ka zuba a jiwu ko abu to barawon mangwaro ne kai amma kira ka ci ko an ya Allah ya zaba wuce za gona lambu ka ciro goma guda daya waje ka ci kaza ka ci halal kai ani an bari an rafe to ya tsaya a cikin gona ana cewa dukkanin sa da ba wanda ya yi karin da kyauta ne ya da zango a gona ne yana so na kawai ce ga wani bawa yana ta aiki shi bawa ne a ke mai gonar wani babban mutum ne a cikin gari kawai ce yi sai wani kare ya shigo an kawo wa bawa gurasa guda biyu ne na abinci ya ci ɗaya da ranar an jima da yamma ya kuma cin ɗaya kawai sai wani kare ya ji ko yana lallage yana jin yunwa yana ganin karan nan sai ya ɗauki gura su sai ya bashi ɗaya shi wannan bawa abdullahi bin jafar yana zaune yana kallon ya kuma ɗauko da ya ga kare da koyi waje ya ƙara ma ɗaya bayan kare ya ci ya juya ya tafi sai Abdullahi bin Jabir yake zo ba wa Allah zo ki kai ne zaka je ki ai na ga ya bi ni bukata eh sai ce da jito waye ne gona yace masa ta wani ce da Allah kai ne gonar sa ya kai shi yana zuwa ya ce to ya fita ya fita yace da Allah zuwa ne alfarma nake nema menene albarma da kake nema yace zo nake ka ciyar min da gonarka da bawan da yake aiki ka san da adam shi kuma lokacin da ka zo kana bukatar abu za ka siya in dai kai kake da bukata to in dai da malitin sai kare kamar da wani abdurrahman yake gaya mu shekaran jiya muna tafiya da yake wani a nan waje dan kurna wani gareji ne inda suke kai mota gyara kan wani mutum ya zo ya je gurin da dan guri a gurin dan gare da shi ta ake sallah a gurin ya an mai da shi musalla shi kuma wanda ya je gurin ya ce kawai ta ci sai ko a yaki wajen shekara wani arba'in a gurin yana aiki ya ce ko a yaki ya ce kawai ki gare da za a fara zai rika ajiye mutu shi kuma wani mutum ya zo kawo gyaran mota yana sai a gurin ya ga wannan abubuwan da ake ce ya ta cewa wannan gurin da ake wannan ake sama da shekara goma sha shi ma ne yake kawo gyara kuma rana ɗaya ga ce sati ɗaya sai ya sa baki sai ya ce malam alhaji da Allah ka yi hakuri ka ba su notis do goma na baka sau yanzu wannan gaski da in ka tashi ina zai koma yana ta wannan abu ai shi ka za shi ka yace to ka ga za ka yi wata alfarma ɗaya ka ciyar min da gurin shi ba ciyarwa yace na rantse ma da Allah na rantse ma da Allah ko nawa kace zan siya tunda yace masa tun daga miliyan da ya haddari gurin da miliyan ta biyar ba yace ya yadda wallahi in ya biyar ma daga miliyan da ya haddari zai ba shi eh ana kai a kai a komo ana ta bugawa da karshe ne da ya ga yana ta ta musu rai yace a gaban sa ya kira gwamna yace idan baka siyar ba za ka yi hudu babu yace za ka hudu babu yace domin zan kai tsara ka ga wanda kuma za ka yi asara gura yau da kaje ne mala abdurrahman yace ya yi dari biyar a kuɗi a baku don kuɗi ba su yawan ba shi kuma ya kawai zai siya ne don ya kyala wa'annan bayan Allah su gaba da sana'a ku duba babu idan na tsara da yi garbin au shidda من نفذ عن مؤمن القربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه القربة من كرب يوم القيامة wanda ya yaye wa wani damuwar da yake ciki ta damuwar duniya kai ma Allah ne ya yaye ma wanda kake ta lahira kar ka yi kuɗin da za ka zo ka mutuna wa mutane ka san wani zo yake da kuɗi gaba ɗaya ya je makotansa kowa ya yi ku goma ba tirawa ku can abin nan eh ko yan gaba kawai ya tura ku ɗan nesa kada ka yi dukiya irin wannan kada ka yi dukiya irin wannan wanda za ka mutuna wa mutane an gane ko to wannan shi ne to sai ya ce Abdullahi bin Jabir ya ce sai rinka ma kuɗi ya ce ya kiya ya ce amma zo ke hadda bawa ya rinka ma kuɗi sai ya ce ya ba shi kuɗin sa abin sabin ne ba dan tafarki ne wucewa kawai ne da ya ba shi ya dawo ya kalli mai bawa yake yanzu gona da da kayan gona din nawa ne yace hadda kai yace abin da nake so da kai yanzu wannan gonar na mallaka ma kuma na yan daga ya tattara kayan da yake dalilin wannan shine saboda yana ganin idan har ya riga ya bar garin nan a haka to wannan bawan ya wuce shi a garin eh saboda wannan abin da yawa gare yana ganin ya wuce shi a garin duk wannan da ake a garin to ai kowa garin ke ya ga wanda ya yi kina in dai ya bar garin nan haka to wannan ya masa wanzi to sai da Allah ya ce ba ke ke wannan abu to shi na Abdullahi bin Ja'far ka koma karanta tarihin sa sirru ala bin nubala ko cikin sifatu taqwa na Ibn Jawzi ka sha abubuwan ban kari dangane da irin wayannan bayan Allah an Ali bin Abi Talib shi kuma daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu ba Allah ya kara masa da yake lakana ni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya lakana mu shi ne ba wuce yake cewa lakani ba a ga yawa mutum abu ya faɗa shi ne lakani amma mu a gurin mu a rubuta wani abu a baka shi ne lakani amma ga yawa mutum abu talqini shi ne ka ga yawa mutum abu ya faɗa shi ne talqini lakani ke to annabi ya lakana mu haula in kalimat wa in kalmomin wa marani an inna sanadi bi karbun aw shidda annabi yake da ni yau mace cewa idan bakin ciki ya sauka a gare ni aw shiddatin ko wani tsanani ana kula rika karantawa gabara lafiya lau annabi zai baya bin kama da wata ga wata yace yace abinda zaka ce la ilaha illallah al-karim al-alim al-azim subhanahu tabaraka wa ta'ala subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin wannan ita ce addu'a kuma addu'a ce ingantacciya ga ake ji barkacin da ake biya yace zaka ce لا إله إلا الله الكريم الحليم العظيم باو ني تنتنت أبوتا الله سي أبوتا سي الله وديك الكريم بكرم kun faɗi karamci na zu to Allah shine karimi alhalim domin karamcin sa ne yasa kowa ya yake jan numfashi kyauta ana samun matsala an ka tafi amini kanu ko asibiti za ga siyage oxygen ziyara kai amma karamcin Allah ne zai je bari wani saboda tsabar ita sama yanzu ya ita sai ya tara shi zai hura eh saboda kawai ya ha amma a yanzu kana gani jiyarwa ake lokacin corona sai da sai karanci ma babu oxygen din amma yanzu ga tana a ha yadda kaga dama kake sakin ta wani ma sai ya hada da hayaki sai huro su tare eh saboda kawai yana ganin cewa akwai arha to shi ne yadda shi ne karimi alhalim wanda ya fi kowa jimiri jimiri ba hauke malaman mu da zuwan suka ce alhilmu jimiri suka ce gaba yake da hakuri domin alhilmu shi ne mutum ya ma abin da ka fi karfin da kuma ka kyale shi ne alhilmu asabar kuma zai iya yiwa baka fi karfin da ko dole ka ba to shi ne alhalim Allah shi ne wanda yake mai jimiri karshen hakuri kenan al'azim kuma mai girma subhanahu tabaraka wa ta'ala sarki ya tabbata gare shi tabaraka albarkatun da sun yawaita wata ala kuma ya girmama ya kambaba subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshil azim ubangiji al'arshi mai girma mun yi bayanin al'arshi duk yadda tambayi suke da kasai da kurfiyu gaba ɗaya an sakare su an jefa a cikin al'arshi kamar ka jefa titi ne a daji mun yi wannan bayanin kamar yadda ibnu abbas yake faɗa wannan addu'a sai kuma kace alhamdulillahi rabbil alamin ta hatta jida barka din Najeriya wa kana Abdullahi bin Jabir yulqinu almayyi Abdullahi bin Jabir ne ce gore mutun ya gaje mutu yana kan gargara wannan addu'a ne ki lakkana mar sai rika karantawa dan ka kama wa yanfutu biha ala al-ma'uq idan mutum yana zazzabi yana karanta ba ko dai ya karanta ba ko ya karanta a daidai gaban da yake jin ciwo ko kuma ya karanta a ruwa ya bake sha ko a karanta a ruwa a tama ba ni yadda kai yayi saboda haka a kiyaye wannan addu'a addu'a ce ingantacciya da ya kamata kowa ya haddace ta gajeriya bari kuma ya mai dada la ilaha illallah al-karim al-halim al-azim سبحانه تبارك وتعالى سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الكريم الحليم العظيم سبحانه تبارك وتعالى سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين kafin ta kasiri ya jawabin kalin kenan annabi yana da kalmomi gajeru masu faɗin ma'ana to Abdullahi bin Jabir mun inda yake biyawa wa yu'allimuha al-muqtaribata min banati sannan Abdullahi bin Jabir yana koyar da wanda za ta tafi bakon da cikin ƴaƴansa ita wace ce muqtariba sun saba auren zumunci idan za ta auri bare to sai ya koyar da ita wannan addu'a eh ya koyar da ita wannan addu'a sai kirki in tana cikin dangi kaga da abin da ake da ita amma tana auren bare wani ya zo daga wani gari zai tafi da ita ba cikin dangi ba to sai a koyar da ita saboda haka kai ma yanzu za ka koya wa amarya ko ba dai za ta aura ko dan gida ne ko ma bai ka koyar da ita hadisi ne ingantacce kamar yadda muka faɗa na nau'u na haka wani nau'in daban kana kuma da na abu ya ala kana tattara abubakar bin ali jaiba kana tattara zaid bin al-hubab ana abdul jalil ibnu adiya حدثني جابر بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر قال حدثني ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لم يبن السني yace malamin sa Abu Ya'la Sahibul Musnad ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Abubakar bin Abi Jayba Sahibul Musannaf shi kuma ya ji daga malamin sa Zaid bin Hubab shi kuma daga malamin sa Abdul Jalil bin Adiya shi kuma daga shehin malamin sa Jafar bin Maimun shi kuma daga malamin sa Abdul Rahman ibn Abi Bakr shi kuma daga mahaifinsa shi Abdul Rahman dan gidan Abu Bakr da ne Abu Bakr ta kuma sahabi shine ne Bai'u bin al-Harith to daga gurin sa yake radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce kalimatun makruh kalmomin da wanda yake cikin damuwa zai biya shine ka ce Allahumma bi rahmatika al wa la takilni ila nafsi darbata ayn wa aslih li sha'ani kullah la ilaha illa anta ita ma ba ta rubu Allahumma ya Allah bi rahmatika arji eh rahmaka nake fata ya Allah ita nake kauna wa la takilni ila nafsi Allah kada ka bar ni akan kaina darbata ayn ko da ibta wa ilu kada Allah ya baka da kanka domin ka baka da kanka na kyautawar ido ka shiga uku wallahi mutum zai zai halaka ne kawai daidai da kyautawar ido wa aslihi yani kulla Allah ka jara al'amura na gaba daya la ilaha illa anta ba wanda ya tantance abu da sai kai ya Allah ita ma wannan addu'a gadiriya ce ba faɗa da ba yadda mutum ya ga dama zai biya saboda haka ana cikin damuwa sai a biya da ita mutum نوع آخر ونوع ده قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن الحسين قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت معمر يحدث عن الزهري عن أبي أمامة بن سعد بن هنيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال شيء ما لك ابن السنية ما لم ينسى صاحب المسند أبو يعلى قال دلي shi kuma ya ji wani ga malaminsa Amr bin Hussein wasu malamai sun taba wannan abu bin Hussein din shi kuma ya ji daga malamin sa Mu'tamir bin Sulaiman yace na ji Ma'mar yuhadithu an az-Zuhri shi kuma yana zantarwa daga Imam Zuhri Sulaiman bin Mihran shi kuma daga malamin sa Abu Umamata Ibn Sa'd bin Hunayf shi kuma daga malamin sa Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace shahidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la halati gura annabi yana cewa inni la alamu kalimatan la yaquluha makrubun na san wata kalma da babu wanda wanda yake cikin damuwa da zai faɗe ta illa ba radiyallahu anhu ba shi sai Allah ya yayi masa wata kalma ce kalimatu akhi Yunus alaihi salam ita ce kalmar dan uwa na Yunus alaihi salam bala da ke zulumat wanda ya kira ya kira ya zulumat lokacin da yake cikin dabbai wani irin duhu duhun dare duhun cikin kibi an fahimce yi saboda haka duka wannan dabban su ne zulumat sai ce Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'ar ayatan annabi Yunus da Allah ya aika shi gurin mutanen da yi da'awa suka ce ni wannan ne yasa yake ganin wato irin da'awar da yi ta fito wasu annabawan ma da aka halakar da mutanen da yake ganin wayannan mutanen ko shakka babu halakar da su zai sai ya fushi ya baro su kawai to shi kuma sai Allah wani hujjin sarki ya masa wato ka'ida na cewa ya ba a baka umarnin barin su ba za ka baro bayan na biyu inu shi shekara dubu ya ba hamsin ma yana da hawa bai fushi ya rabu da su ba to wannan abin da ya ji Allah madaukakin sarki yake so ya koya masa da da ya fita zai bar garin saboda yana ganin kafin ma ya gama barin gari za a iya halakar da domin sun saba wa Allah to da yaje ya hau jirgin ruwa sai Allah ya mai jarabawa a jirgin ruwa kuma al'adar su shine aka je yana tambal tambal ko shakka babu da mai laifi ya hau jirgin ruwa aka ce ina ne laifi kowa ya kino da kansa aka ce to ai kuri a kawai a tsakiyar ruwa aka ce duk wanda ta bado kansa ba za a wurga shi ruwa ƙa'ida kenan ana yin kuri a dabara ga annabi Yunus yace bai da ba aka sake ta kuma nuna shi aka kuma sake ta kuma nuna shi babu yadda za a yi ba makawa suka tuttube shi suka ruga shi ruwa ana hurga shi kuma akwai wani kifi Allah ya ce a je mana shi eh yana fadawa barta kama wurin sautu wa huwa mulim Allah ya ce fa laula annahu kana min al-musabbihin ba dan annabi Yunus ya zama dama can da an rabu ila Allah bi rakai ya rika bi jidda ba dama can ya zaba kiran mu ba yanzu ne da ya ji wahala ya kira mu ba Allah yake lalabi ka bi baɗi ne ila bi ba Allah yake da mun yare shi a cikin kifi da ba za mu fito da shi ba jira da alkiyama amma saboda ya saba kiran Allah shine magana da ake mala'iku su saba jin muryarka ku saba da Allah yadda in kace waje wa Allah din je bi eh za ka bi ka je ne ka ce ya ubangiji ina da bukata kaza Allah ya ce an ba amma kar ya zamto ɗabi'ar ka kai baka kula Allah sai lokacin da ne kake cikin matsala in ka ga ya koma masallaci bai da kuɗi in ya samu kuɗi kuma zai yi hijira ya zama ibn jamil ko aka ibn jamil ai ya roƙo Allah ya ba shi kuɗi ya zo yace annabi ya roƙa ma a yace ai ai ina da gaba gaba yake a sau gaba masallaci kuɗi na zuwa sai fara fashi yau ya zo kiron gobe ke zuwa yau ya zo an fara magana yake wallahi abubuwa ne harkoki ne sun yi yawa wai harkoki sun yi yawa sai ga mutum ya ce saboda kuɗi da irin lissafin kuɗi da dabbobi kawai ya sa sai daina zuwa masallaci kuɗi ya zamu shi za wani da kaga Allah ya waje haka in ya bashi kuɗi da iska zai zama shi za ya kyale Allah kuwa shi za ya kyale ka a yadda kake ka ci gaba da bin Allah eh kowa da yadda Allah yake duba shi kowa wanda yana samun zuto an shiga uku zai zama ibnu jarir ko to saboda haka wannan kalmar yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sai Allah yake kibi yace wurgo shi a gaba فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقين وأرسلناه إلى مئة ألف يزعج بما kifi ya wurgo shi jikinsa ya dahu dan jikinsa ya zama kamar da babban nama saboda zafin cikin kifi to sai Allah ya sa nan da nan kabewa da zo lullube ko kankana sai ma kayan jima suka lullube suka yi makiluwa har jikinsa ya kwari sai Allah ya ce bayan ya tashi kuma Allah ya ce ba kyale ka aka yi ba ƙara komawa ka kuma dawa garin nan dai ba a ce ka fito ba to shine da ya koma Allah ya ce wa arsalnahu ila li'ati alimin aw yazidun ay wa yazidun aka tura shi cikin mutanen da tsawara mutum dubu ɗari kuma da ya koma ya ji ba da yayi a tsaye da awar gaba ɗaya suka mi kauya kaga ai dama lokaci ne lokacin ne bai jira ba eh lokaci ne sai za ka musulunta gaba ɗaya suka musulunta to wannan shine annabi Yunus to haka Allah yake yayi da mutum ya kiyaye a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma ai kaza an jefa shi a cikin wuta yace hasbi Allah wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil in kace hasbi Allah wa ni'mal wakil ya halatta na mutum da yake ra hasbunallahu wa ni'mal wakil yayi shi ma da ku da yawa kai da iyalinka da yan uwanka da iyayenka da kowa ma ko ka fita mubarradi ko jam'i bi ya halatta ya zo hadisi ya tabbata a aya an samu bayan Allah da yawa da Allah ya mutu jarabawa abu musulmin kaulani shi ba ba da hadi bane tabi'i a harkar da'awa aka tashi zalunta aka samu da aka jefa shi shi ba sai da wuta ta lafa wasu suka ce ba ma za an sa shi a wuta ba azzalimai sun murga shi da wuta ta lafa sai a kan ya yi sujjada sallah yake shi bai ma san wuta ta rafi ba abu musulmin kaulani ka koma siyar wa alamin nubala shi ma karanta tarihinsa da wutar ta lafa ba ta gama mutuwa ta zama garwaji wallahi ganin za ka yayi sujjada sallah yake to akwai bayan Allah da yawa da Allah ya yi wa irin wayannan baiwar alaka ka da Allah ya jira da sai Allah ya ba wasu baiwa baki dewa da kuna da haka mutane ba za ba su sani ba kuma ba a ce ta yanke ba har ta ji alkiya ba alaka ka da Allah ya jira da sa karka abubuwa Allah yana shiga da barin sai ga komai na ka yi da su kara tsaffi ne wasu sun zo sun ci kafa ka a can sai Allah ya baka wata hanyar a nan duk wannan wani abu ne kai wa Allah kai baka ma sani ba kuma ya karba sai nau'ula haka wani nau'in daban قال حدثني جابر بن عامر بن بهمري قال حدثنا معمر ابن سهل قال حدثنا عامر بن مدرك قال حدثنا خلاق عن ابي حمزه عن زياد بن علاقه عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال شيء ما الذي ابن السنية ما لم جابر بن عامر بن بهمري ya karanta da shi kuma daga malamin sa ma'amar bin sa'ad shi ma daga ce malamin sa'ad bin mudrik shi ma daga cikin malamin sa Kallas shi ma ya ji daga cikin malamin sa Abu Hamza shi ma daga malamin sa cikin malamin sa Ziyad bin Ilaqa shi ma daga cikin malamin sa Abu Qatada al-Ansari wanda muka ce makahu Abu Qatada ibnu Da'amat as-Sadusi al-Ansari radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kada yake ko ce Abu wanda Abu Qatada na Zahabi ba ibnu Da'aba ba Abu Qatada eh ko wanda kadada ne ibnu da'awat as-sunni kada yace kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace man qara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi zuwa karshe wa qawatim suratul baqara da karshen suratul baqara amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi zuwa farzuna ala al-qawmi al-kafirin inda karbi yayin damuwa a anahu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya zai taimake shi zai taimake shi an gane ko yawwa shi kuma abin da yasa an samu inkilahi ne a cikin isnadin shi za su soki hadisi amma wayan da muka biya kun ga ai kuna da ana da magani na damuwa ingantattuwa mu da matsala dan wannan ya zo bai inganta ba babun baya kullu za ka fa sultana babu da yake magana a kan abin da mutum zai faɗa idan kana jin tsoron wani shugaba gwamna kiyaman sarki ɗan sanda soja duk wani da iko da zai zalunce ka ya zamto zalunce ka za ya za ka biya kana kuma da ni jafar bin isa kana da sana abu bin shabba kana da sana muhammad bin al-harifi kana da sana muhammad bin abdurrahman al-bailamani an adihi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شيء مالك ابن السند يدي جابر بن عيسى يا كان تدي شيء كما مالك موسى عمرو بن شبة يا كان تدي shi kuma daga malamin sa Muhammad bin al-Harith al-Harithi shi ma daga malamin sa Muhammad bin Abdurrahman al-Bailamani shi ma daga malamin sa mahaifin sa shine Abdurrahman al-Bailamani din shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خفت سلطانا ان كان جin tsoron wani mai iko mai bukani ya kai rahu ko wani zaba kulka ce la ilaha illallah al-halim al-karim سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره ونعم ita wannan addu'ar ga yadda za a ji cewa la ilaha illallah al-halimul karim ba wanda ya cancanta abauta wa sai Allah al-halimu mai dumuri hakuri al-karimu mai karanci mai karanci subhana rabbis samawati sab'i sarki ya tabbata ga ubangijin sammai guda bakwai wa rabbil arshil azim kuma ubangijin al'arshi da girma la ilaha illa ant ba wanda ya tantance abota wa sai kai ya Allah azza daro makwabtaka da kai tabuwaya eh kalama makwabcin Allah ai ka gaba eh shi ko makwabcin ka ba zai bari a fitar da kai ba wa jalla tarau sannan kuma lallai wato yabanka kuma ya girmama ya kan baba wala ilaha gairu ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai babu ma ya kullu idza qafa sultana aw shaytana babu da yake magana akan abin da zaka fara in kana jin tsoron wani mai iko aw shaytana ko wani shaytani aw sabu'an ko kuma zaki da dangoginsa zaki da dangoginsa قال أخبرني محمد بن أحمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن نصر بن نصر قال حدثنا حسن بن بكر بن مسلم قال حدثنا علي عن عبادة بن علي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك يجي مالك منسى محمد بن أحمد بن عثمان يا كرن جدي shi kuma ya biyo daga malaminsa Ibrahim bin Nasr shi ma daga shehin malaminsa Al-Hasan bin Bikir ibn Muslim shi ma daga malamin sa mahaifinsa shine Bishir bin Muslim din shi kuma daga malamin sa Abani bin Abi Ayyash shi kuma wannan malamai sun ce da'ibi shi kuma daga Anas bin Malik radiyallahu anhu قال يتي كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الملك يا رب توفيقا عبد الملك بن مروان لوكتي شيني وا يغبان كذا أمير أمير المؤمنين لوكتي shi kuma ba kuma ta ba hajjaji yana gwamna a ina a basira yawa a irai Sifiti yace a yanzuru ila anas bin malik a wasikar abin da shugaban kasa ya aiko gwamna cewa ka dubi lamarin anas dan malik kadini rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yi wa annabi hidima kaji ba tun a lokacin su ba su karyace cewa anas dan malik akwai shi ba ba su karyace cewa kuma yi wa annabi hidima ba suna ce da kusa da bau suna da lokacin annabta ba su karyata ba amma sai kawai ta morawa su karyata anan shekara duk wani da tsari hudu da wani abu ba karyata babu anan ba kawai tana zaune ka cika koshi ka karyata shi ka ce ba yi shi ba an gane ko to saboda haka sai ce a duba lamarin me yi wa annabi hidima fa ajin majalisahu ka kusanto da shi fadarka shugaban kasa ya yi ko a kula da wani ba wa Allah kusan to da shi fada sai ce wa ajin ja'idatahu ka kyauta da albashinsa wato a bashi ofa a kawo shi gwamnati sannan a bashi albashi mai tsoka wa akrimu ka girmama shi kare yake ba dai du hajjaji ya ji umarnin shugaban kasa dole in gwamna ya ja ya tafi ko yawa yace wa akrimu kare yake ba dai du ne je fa kana ni sai ce da ni da yau ne wata rana sai ce da ya ba hamza ya kai abu hamza inni uridu an a'rida alayka khairi shi hajjaji ne yake wa ana tsammani ya kai abu hamza na ba shi da alkunyar ina so in gujiro ma da doki na wa tu'ni mani aina hiya min alkhayl allati kanat ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni tunda kai ka zauna da annabi alaihi salatu wasallam ya za ka kwatanta nawa dokin da dokin annabi alaihi salatu wasalam wani yana ganin yanzu da an kirke shi ana ta kula da shi ana baki abinci sai yake ganin kawai kamar wato wato wannan dokin yanzu ya kai matsayin da za a iya kwatanta girmansa da girman da wakan annabi alaihi salatu wasalam hajjaji ne mai wannan gaskiya to fa arada ya zo da dokin fa kulti sai nace kadda da ba bai da ba yace tsakanin dokin annabi da wannan dokin naka kamar tsakanin sama da kasa ne shattana bai na tsara wa surayya shattana ai na difference iskiliya in ba larabi yace shattana shi ne difference eh saboda haka ba haɗi shi ne shattana sai ce shattana bai na tsara wa surayya yace shattana ba bai na ba yace ba haɗi tsakanin fa inna kanat arwasuha wa abwaluha wa alaquha ajran domin dojin annabi da kajinsa duk wanda ya je wa kajinsa hidima da fitsarinsa da yi masa cuta shine alabuwa cuta ne da ake yi wa doki yake ajiyar lada ake samu me mafhumul mukalafa kai ko na kan kai an an ba lada fakalin hajjaj hajjaj ya jawo shi kalmar nan sai yace laula kitabu amirul mu'minina fika yace ba da wasiƙar da Amirul Mu'minin ya aiko a kanka ba cewa a girmama ka a yi mutunta ka a fi kusanto da kai a baka albashi mai kyau ba dan wannan ba la zarabtu alladhi fi aina ta yace na rantsi da Allah da sai na da ke ka fuska sai irin dukan nan na fuska haka na mari ta yace wallahi da sai na da ke ka fa kulli sai nace ma takbiru ala zalika Adam dan Malik yana zaune a gaban gwamna yana faɗa wanda yake da nan da Allah ba za ka iya ba. Ki ba za ka iya ba. Kala gwamna yayi mamaki. Yake wani ba saboda ne. Saboda ne. Kulti fi nafsi li anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamani du'a'an aqulu. Domin Annabi ya koyar da ni wata addu'a da nake karantawa. Yace la aqabu ma'ahu min shaytani. ka sani in nayi addu'a nan ba na tsoron wani shedani wala sultani ko wani mai iko wani shugaban kasa ko gwamna ko wani mai bukali wala tabu'in ko wasu namun daji duk ba na tsoron kare yace ya aba hamza to yanzu ya kwantar da kai shi gwamna ya kai abu hamza alimu alimu ibnu akika muhammad bin al-hajjaj duk da haka akwai jin kai akai ka ce a koya mama sai janyo ɗansa da yake koya wa wannan ɗan ɗan naka. Ibn Akika ɗan ɗan uwanka wai yanzu a jaji ya yi shi ɗan uwan Anas ɗan Malik. Koya wa ɗan ɗan uwan nan naka. Gashi nan sunansa Muhammad bin Al-Hajjaj. Babai to alayhi Anas ɗan Malik ya ce sai na ki koya ba. Faƙala libnihi Hajjaj ya ce wa ɗan nasa. Iti amma ka Anas kaga na ce wa na ce wa wannan babban naka Anas. sai kana ce markaje sai ya koya ma fasalu an yu'alli maka zalik kai ta roƙon sa sai ya koyar da kai qala aban aban bin ayyat mai ruwaya yace falamma hadaratu alwafatu da'ani lokacin da mutuwa ta zo mar ya iya koya wa dan hajar shi aban bin ayyat yace ni sai ana zamana ke kira ni lokacin da ya zo gargaran mutuwa faqala li yace da ya aba hamza إن لك إلي انقداعا فقد وجبت حرمتي أغاني كو يا كي أبو حمزة إن لك إلي انقداعا أقول أبو دلي زورا وتكاني لا لكي وقد وجبت حرمتي كما واجبيني أجر أن جرم ماذا وإني معلمك الدعاء كتني لم قوي لك وتع الدعاء الذي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتع الذي يقوي ولا تعلمه من لا يخاف الله عز وجل kai kuma zan koya ma kar ka take ka koya wanda baya tsoron Allah mai girma da buwaya da waye ce hajjar kar ka koya hajjar don baya tsoron Allah eh bai ka bada bane da rai inda rai ya zo ya gaya mara domin hajjar da lokacin shi kan da ana tsammanin din ba sai da za ka kamo shi ya samu karfe yayi zafi a wuce to sai da ka namar a baya ya kuma san sabon annabi saboda ba ku yi musu mubaya ba za a kamo ka a yi maka abubuwan da ba su kamata ba tambi ya za a kai za a samu tambi ya yi da a wuta in baka yadda ba to a tsotsana ma a baya ko a zuwa ba shi kenan ba ne ma ba ka yadda baka jira na a bayan ka dai ka yadda ta dole cewa ka yadda da mulkin to har ana san kan malik ba ja da shi ba duk da cewa kan ji sa'id bin zubair shine da sanadiyar sa kuma yayi maganin sa domin sa sa'id bin zubair guduwa ya rike daga nan garin in ya je ya gudu wannan garin ya sa kuma bin sa haka ya rike yawo da karja da ka tukuti amma da yasa aka kamo shi yace yanka ki kagan ne da shi dama in aka zo yanka kagan ne da shi haka a gaban da za a je kawai a yanka mutum kagan din sai observing gaba ɗaya ginin sai sai a ɗauke haka yake da lokacin da ya za a samo sa'id bin zubai aka taho shi aka kwanciyar da shi za a yanka shi an kalli gabas saboda haka sai ga ya motsa baki yace ku kyale ku tambaye shi ne yace yace cewa ne wani layi da mashiru gabasin da aka kwantar da ni za a yanka ni ta Allah ce wal maghrib yace wajihu ila al maghrib aka ji yadda ke yamma aka kuma da yadda aka je yayi magana yace ku daga me kace yace to ne fa aina ma tu wallu fa tamma wajhullah ni inda ku ji yadda ni ma Allah dai yawa yace to kun ga abin da za a yi ku sanya kansa kasa ya kalli kasa a yanka shi ta baya nan ma ka leƙa aka ga dan daji waje an leƙa aka yi yake aka ga yayi magana aka ce a daga shi me kace yake cewa ne min haka da kana ku mu biya da wa'idukum wa min hada kurikum tare da ukhra kasar da kuka danne na akan ta daga cikin ta aka alice mu biya da wa'idukum cikin ta za a mai da mu daga cikin ta za a fitar da mu tare da ukhra idan Allah ku yanka shi aka kawai da an zo yana jin ya kuma magana da kace yace cewa ne da yardar Allah daga kaina kadi ne ga kowa yayi mar addu'a shi kuma mu jabu da'awa Allah yana amsa addu'a sa saboda haka yana yin wannan addu'a yayin ka abin da ya tayar wa da ajabi hankali da duk wanda suke gurin an yanka shi amma wannan kafin din da ya zaba zuke jinin mutane shi ajabi jinin ya ki tsayawa sai da ya rika zuba ya fi ƙarfin wannan kafin ɗauka za ka yi mutane da yawa aka yanka ya kirawo likitan da yake me ke faruwa ko wannan jini haka likitan da yake da shi wannan yana nuna ma cewa wannan da ka zo yankawa ba a tsorace yake ba don mafi yawanci idan mutum ya tsorata sai ya rabu jinin da wani ma ya kone kafin a fiki ya ce to lafiya lau lalu alu ka yanka shi ba a tsorace yake ba to shi ne ba sai da ya rage wa hajjaji gizo yana bacci ke ga hajjaji ne zan tsatsa ya yi hauka ce da kan zai ƙara yanka wani ba da kan hajjaji an da kan sa'id bin zubai to shi ne sa'id hajjaji ibn yusuf saka to shi ne yake cewa auna wa zalik kala ta kuli yace abin da zaka ce Allahu akbar Allahu akbar dan haka wani lokaci yayi zamu je ya addu'o'i kawai bismillah ala nafsi wa dini bismillah ala kulli shay'in a'dani rabbi bismillah khair al-asma bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi da'un bismillah ibtatahtu wa ala Allah tawakkaltu Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi ahadan as'aluka Allahumma bi khairika min khairika الذي لا يعديه أحد غيره عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره اجعلني في عبادك في عبادك من شر كل سلطان ومن الشيطان الرجيم اللهم إني أحترس بك من شر جميع كل ذي شر خلقت وأحترس بك منهم وأقدم بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن فوقي مثل ذلك mun bi addu'o'i kun ga fassara kawai ya rage mana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana kan manta akwai ɗaya daga cikin kadimai na wannan ICT musamman mai yake mana ba sa'adin nan da ake gani duk wani karatu da za ga an yanko shi mala abubakar shi shi yake yanke karatun to za a daura auren sa ranar juma'a nan ne zuwa a masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na hanyar Mali karfe daya muna roƙon yan uwa ko da ba a samu zuwa ba a sake addu'a Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka ya ba su zaman lafiya sannan abu na biyu ɗaya daga cikin yan uwa da ke ba da gudunmawa matuƙa a wannan guri ya tsara mana batira guda biyu wannan batiran na sola an fara ukire ne gida kawai abin da ya rage yanzu mu ƙara panel ɗin da maybe ita mata kamar babban ce kwantinolan to kun shaka babu an samu ci gaba kwarai da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sun fara da yake kiran sa tattaunawa da injiniya Nasir ya aiki da Yusuf ya aiki saboda haka kafin ma ya ga baya gari kafin ya yi wata ran ya zo nan za mu sallar isha kawai ke ga muna sallar isha ta ɗauki to suna immediately ana sallar yawa wanda zai kawo yarwa ya kawo batiran washe gari wata kila wata ne ba ko ya gaya ba dan mun yi da su da su za su upgrade ko wata kila in ji da ina ga a kyale shi abin da aka yi niyya na da yake kira da na project da ina ga kawai kai ka dora a tun da shi ya riga ya yi wannan hoɓɓasa kuma irin cikin uwa ko shakawa ko wani abubuwa ne masu tsara karfin gwiwa matuƙa ɗaya daga cikin yan uwa da yake ta turki kuma a fasa karatu a majalisun su wannan zan gaya wa yan yan koje su kuma zuwa mu sun ce ni su suna so a za a majalis karatu a majalisun su a nan zagaji in ya so zai su zewa a shirin gida su zai zewa ICT mashin da za a rika hidima da shi to amma ni na gaya masa matsala ta ni ɗaya ba na fara abun jira ina son kwantar amma duk da haka a watakila dan alkhairi ya zo da wuri za mu kalli wani lokaci ko karatun wata ne da sai a fara da shi domin ya zanto majalisar naku ya fara zuwa an gane ko yawwa yawwa in ya fara zuwa ka tsara akalli daga nan kuma sai a samu lokacin da za a fusko ya zama na sati sati gaskiya wannan wato tunani ne mai kyau tunani ne mai kyan gaske to ire-iren wayannan bayan Allah da ke ta wannan hidima kuna muna yin ba addu'a a bayan ido Allah ya sani wanda take ki banda sai Allah maka hukun tarkiya harbabe ku ya tsara muku yalwar arziki da abubuwan da aka sa a gaba waɗanda suke da niyya kuma Allah ya wasu kuma Allah ya taimake su domin iya niyya kawai yanzu ka ci gifta ina ma kai ne sai Allah ya baka lada eh iya niyyar kawai ka ji cewa ina ma kai ne kai ko ko za ka yi ko shakka ba ba kai lada da yawa muna roƙon Allah ya madaukakin sarki na gaya wani kawai da nake faɗa yanzu dukiya kuɗi yana hannun matasa to Allah ya taimaki mutum ya zanto Allah ya ba ka dukiya kuma wato yan mutane za su amfana a dini amfana to ita ce dukiya ko shakka babu ita ce dukiya muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kula da bayan su ya ƙaro musu hanyoyin arziki masu yawa yawa wannan shi ne wallahi mutane akwai tambaya bayan sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan da Allah ina so ai mun karin bayani akan wankan juma'a an ce mace tana yin zane kamar yadda take yin wankan ibada misali kamar yadda take yin wankan haila to malam ko za ta je masallacin ko ba za ta je ba za ta yi wankan to malam abin yake gaskiya ne iri ɗaya ne da wankan janaba wankan juma'a iri ɗaya ne da wankan jaraba bambancin su kawai niyya da wankan gawa na farko iri ɗaya ne bambancin su kawai niyya ko za ta je masallaci ko ba za ta je ba za ta yi za ta samu wannan ladan eh ko za ta je masallaci ko ba za ta ba za ta yi wannan wankan na juma'a da ta samu ladan in ba ta yi ba ba laifi ba ne amma yin za a samu ladan da yawa akwai da da ko wannan shi ne Allah ya dace da akwai marasa lafiya mara lafiya da muke da ita a gidan justice tana yi game da na faɗa jiya a muna fata ta ta addu'a a kusan satin da guda tana asibiti a can tana karatu ko tana rashin lafiya sosai tana buƙatar addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya tashi ka faɗar ta Allah madaukakin sarki ya zama mata da ciwon da kafara dukan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata yan uwa da suke ta hidima wajen wato yaɗa karatuka musamman su kansu yan aiki duk da suke kokarin wajen wato kulawa matuƙa muna roƙon Allah wanda ku sun sarki ya saka musu da alkhairi Allah wanda ku sun sarki kada ya gajiyar da su Allah wanda ku sun sarki ya ba su zuriya ba. waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙon Allah ya sunan da jawawa da zobin da madauka kasar mu Allah ka zama da ita lafiya Allahumma inna fi awladina wa asli haymatana wa la tumurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.